أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا زن وإن هم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين a ci gaba da magana da muke yi da muhawarorin da aka yi da manzala sallallahu alaihi wasallama kamar nan ne aka yi mafanan zance za a sake bude wani babi a cikin wannan sura kuma saboda haka inna rabbaka sani ubangijinka alamu shine mafi sanin man ya zillu wato wanda yake bata ko kuma man yudhillu wanda yake batarwa eh man ya zillu da man yudhillu duka akwai kira'o'in to shi ne ya fi sanin wanda ya bata daga barin hanyarsa ko kuma wanda yake batar da mutane daga barin hanyarsa wa huwa alam bil muhtadin kuma shi ya fi sanin wa'anda suke shiryayyu to saboda haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin kada ya zama damuwa a gare shi
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين wannan sabon babi ne muka shiga na wannan sura din dama ba an ce suratul an'am ba to lakabin wannan sura daga kan wannan aya ya fara har inda za a yi lissafin yanka da lissafin dabbobi abin yankawa da sauran abubuwa da suka shafi dabbobi har kusan zuwa ƙarshen sura ɗin wato duka shine ainihin suratul an'am ɗin to wannan aya ta sauka a yahudawa da ainihin mutanen makka suka zo suka sami manzala sallallahu alaihi wasallama suka ce yaya Allah zai yi yanka ku ci amma ko kuma ku yanka ku ci to wanne ne ya kamata ya fi to wai a magana su in dabba ta mutu ta yi mushi to wai yankan Allah ne to saboda haka kamata yi a fi cin wannan ma akan wanda mutum ya yanka da kansa to saboda haka kaga ba su yi la'akari da cewa kaga idan mutum ba shi da ilimin abun sai ya ɗauki wannan jayayya ɗin kamar tana da wani tasiri idan dabba ta mutu dama ba cewa ake Allah shi yake karɓan rai ba to idan rai ya tafi ai sai a ɗauka kamar ai Allah ne ya yanka ga wanda ba shi da masaniya ga abin shari'a sai ya ce a wannan yankan Allah kenan to saboda haka in mutane ka suka yanka kuma sai a ce to wannan yankan mutane ya za a ce Allah ya yanka baka ci ba sai abin da ka yanka wato kenan ma lissafin yanzu kai kana ma jayayya ma da Allah kenan to wannan lissafin kafirci kenan to saboda haka da suka yi wannan jayayya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun gani manzo Allah kullun yana cikin gugurmani kullum sai an kawo wannan matsala in ta kare a sake kawo wata to yanzu an shigo maganar dabbobi da ake ci da dabbobin da ba za a ci ba da maganar yanka to saboda haka da suka faɗi wannan ga wannan manzo Allah sai Allah ya ce musu fakulu mimma zukira smullahi alaihi ku wa'anda suka yi imani da Allah fa kulu ku ci mimma zikira smullahi alaihi abinda aka ambaci sunan Allah a kansa wato amma sharadi in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance kun yi imani da ayoyin Allah wanda bai yi imani da ayoyin Allah ba to shikenan shi kan ba sai ya yanka ba in Allah kamar yadda suka faɗa ya musu yanka shikenan sai su ci to amma ba a tantance abu ɗaya ba kafin a zo maganan Allah ne ya yanka ko ba Allah ne ya yanka ba to idan dabba ta zo ta mutu ita kaɗai ba yanka tan aka yi ba to yaya za a yi ka kira abin yankan Allah tun da kowa ya sani tun daga jahiliya zuwa yau in aka yi amfani da kalmar yanka ana nufin yanke wuya ne to shi kuma yanzu da ransa ya tafi ba yanke wuyan aka yi ba ya za a yi a danganta wannan yankan da aikin Allah kaga ba za a tsaya a yi wannan tunanin ba saboda haka kenan in dai ta mutu da kanta kaga ba zai yi a danganta abin da yankan Allah ba kenan saboda yanka sai an yanka wuya ne sannan ake kiran abin yanka to saboda haka a ci abin da aka ambaci sunan Allah a kai saboda haka idan ba a ambaci sunan Allah a kai ba to ba za a yan ba za a ci ba to ambatan sunan Allah a ainihin yanka shine zai bambanta abinda aka yankan da abinda aka yanka da sunan gumaka ko da abinda aka yanka da wani sunan ba na Allah ba ko kuma da abinda ya mutu da kansa to saboda haka idan aka ce za a ambaci sunan Allah a abun ayyanka bismillahi Allahu akbar mu haka malamai sau koya mana ku? yawwa bismillahi Allahu akbar to fa kulu mimma zikira smullahi alaihi to yanzu anan sunan Allah ɗin da ake cewa za a ambata a lokacin yanka za a sai an ce bismillahi ne ko kowane suna ma zai yi idan aka ce wato bismin rahamani allahu akbar ko bismin rahimi allahu akbar zai yi wasu malamai suka ce ai kulikullaha awin rahamani ayyan matan u falahul asma'ul husna ai shi ubangiji kulikullaha ku kira suna sunan Allah da sunan Allah ɗin awin rahamana ko kuma ku kira shi ma da sunan ar-rahamanu ayyan matan ku kowanne kuka kira to falahul asma'ul husna wato wato yana da ainihin sunaye al-husna kyawawa saboda haka walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wato Allah yana da sunaye masu kyau wato ku kira shi da su ma'ana ku yi addu'a wato ga Ubangiji da wa'annan saboda haka a wannan ɓangaren to sai aka ce kowane suna na Allah ka ɗauka ka yi amfani da shi a wajen yanka to shi kenan a wannan an ce yankan yayi to wasu kuma a masabar masu tafsiri suka ce ai wannan duk jayayyar ba sai an kai ta nesa ba a'a ba sai an kai jayayyar nesa ba dama an ce maka fakulu mimma zukira smullahi tunda sunan Allahu din ne aka zo da shi a cikin ayar to dan me sai ka nemi wani sunan na Allah kai amfani da shi wato a wajen yanka ba Allah za ka yi amfani da shi ba saboda haka kaga kamar mutum ya nemi wani tawili ne wanda bai taso ba mun fahimci wannan magana yawwa saboda haka tunda ayar ta zo da bakulomin ma zikira smullahi to za a yi amfani da sunan Allahu ne wajen yanka bismillahi Allahu akbar saboda haka kuma kusan duk mashabobin addinin musulunci sun haɗu akan cewa sunan da aka zo da shi a wajen yanka shine sunan Allah saboda haka ba za a yi amfani da wani suna ba ina jin nan ma duka duk wanda aka koya masa yanka ai da Allahu aka koya masa ko ko akwai wanda yake rike da wani suna banda Allah yawwa to kowa wato bismillahi Allahu akbar shi ne ainihin suna da za a yi amfani da shi watan wajen yanka to saboda haka idan aka ambaci wani wannan in sunan Allah ne malamai suka ce to yayi to anan sai aka ce to idan mai yanka ya zo yayi yanka to sai bai faɗi sunan Allah ba ya manta bai faɗi sunan Allah ba za a ci to shi kenan malamai sun yi maganganu a kai ya ce idan rafkanuwa ya yi to shi kenan akwai hadisin barra bin azir da yake cewa wato al-muslimu fihi ismullahi ya ce duk wani musulmi ai yana tare da sunan Allah saboda haka idan ka zo ka manta baka faɗi sunan Allah ba a lokacin yanka amma kana da itikadin cewa ya kamata a ce ka faɗi sunan Allah ɗin a lokacin amma sai ka shafa a abin bai yiwu ba sai ka yanka to za a ci wasu malamai suka ce to in dai ya manta ne wato kuma ya riga ya yi yanka to ya faɗi Allahu akbar ko bai faɗa ba to shikenan to wannan aka ce musulmi yana tare da sunan Allah saboda haka wannan yankan nasan za a ce amma idan aka zo mutum ya ce a ai dama malamai sun ce faɗin bismillahi Allahu akbar ɗin sunna ce saboda haka in ku dan mutum ya bar sunna ba wai ya bar wani wajibi bane saboda haka ko da gangan yayi in ya bar wannan to shikenan yankansa yayi to mafi jumhurin malamai suka ce in dai yayi ne da gangan bai ambaci sunan Allah ba dan ya ga kawai sunna ce yanzu in an ce maka wani abu sunna ce ta manzo Allah sai ka dauke ta haka haka sai ka dauke ta wani galala to shikenan to idan ka dauki wannan sunna wato baka dauke ta da wata daraja ba to shi kenan kai yanka ka wofanta sunan Allah to shi kenan to ba za a ci wannan yankan ba to saboda haka idan kuma mutum kafin ya gama yankan bai faɗa ba tun da farko kafin ya gama yanka sai ya tuna sai ya faɗi bismillahi Allahu akbar to shi kenan za a ci yankansa to saboda haka idan aka zo to menene yanka yanka a musulunci to sai an sami wuka wacce take mai kaifi saboda manzala sallallahu alaihi wasallam yace wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu dayan ku dole ne ya kaifafa ainihin wukarsa sannan ya hutar da ainihin abin yankansa domin kada ya zama da cewa wukarka ba ta da kaifi kana ƙoƙarin dirjewa dabbar tana cikin wahala sai a kasa gane shin wahalar da ta samu a wajen dirzan nan ne ya kashe dabban ko kuma yankan ne kaga biyu sun haɗu saboda haka manzo Allah ya ce dole a kaifafa wuka wato a wajen yanka saboda a yankan ya zama na yankan ne ya kashe dabba ɗin sannan kuma sharaɗi na yanka sai an yanke ainihin babban makogwaro sai kuma an yanke audaji audaji ainihin su ne jijiyoyi na wannan gefe da na wannan gefe saboda haka in duk an yanke su to shi kenan to yanka yayi saboda haka wasu malamai kuma suka tafi akan cewa idan ya yanke babban makogwaro to bai yanke wa'annan ba to yanka bai yi ba wannan kaulan wahidan malamai sun yi ijma'i akai to shikenan bai ci ba domin za a zaka ga cewa ma dabbar ma ba za ta iya cikawa da wuri ba domin sai an ida yanke su wa'annan jijiyoyi su suke tare da ainihin yanda rai yake tafiya yana hawa yana sauka to saboda haka in ba a yanke su ba to zai zama da cewa yankan bai yiwu ba to saboda haka ga ainihin dabbobi wato ana duba daidai inda ainihin maraba tsakanin makoshin da ainihin uwar ainihin abin nan makogoran wato anan za a yanka saboda haka in an je ka ɗauko har daidai wuyan abin nan akuya ko rago har ta nan ka bar daidai nan ɗin to shi kenan yankanka bai dace da sunnar manzala sallallahu alaihi ba to ba za a ci wannan yankan ba to saboda haka idan kuma kamar tsuntsaye ne in tsuntsaye ne to idan ya zamana wannan makoshin misali musamman na zakara to shi kenan idan idan ya komo ƙasa a yanka in ya komo ƙasa ba za a yanka ba ba za a ci ba in ka yanka ku lura shi ya sa wasu da yawa kuma manya ne ma za ka ga wajen yankan zakara suna samun matsala don ai akwai wani makoshi yana nan to ana son yana sama ne ba ana son yana ƙasa ba saboda haka in ka mai da shi ƙasa malamai suka ce ba za a ci ba saboda haka dole sai ka duba ka tantance wannan makoshin yana ta sama to shi kenan kafin ka yanka daidai shi saboda haka a mai risala yana cewa kuma wa man zabaha bil qafa lam yukal duk wanda ya yanka ta ƙeya to shikenan nan ma ba za a ci yankansa ba domin ba haka manzon Allah ya koyar ba saboda haka ba za a yi yanka wato ta ƙeya ba to saboda haka wannan ga ainihin dabbar da kake kamawa wato kayanka kayanka kenan gata to ga maharba fa wanda suke da karnukan su ko ainihin abin nan tsuntsaye da suke ainihin farauta da su kamar gaggafa ko mikiya ko wane ne su kasashen larabawa suna farauta da su eh kana gani nan in baka mai da hankali ba mikiya sai ya zo ya nemi daga mutum da hannun hannunsa haka saboda haka da shi su suke zuwa farauta ana ganin dabba to sai a sake wannan mikiyan in ta zo shikenan da fakara in ta kama shikenan ta sai ta sama da dabba zaka sha mamaki irin dabbar da wato mikiya ke dagawa da karfin to saboda haka su kuma wato idan za a sake kare wanda aka koya masa farauta to ko kuma tsuntsu da aka koya masa farauta me masu farauta suke cewa in za su sake kara ina sai su ce shuk to shi kenan da sun gani an yi musu haka to sai ka ce bismillahi allahu akbar shuk yawwa karka yadda baka faɗi bismillah Allahu akbar ba kafin ka nasa karam ko kuma ka nasa tsuntsu saboda haka da zaran ka so ka nasa shi sai ka ce bismillah Allahu akbar sai ka sake shi to saboda haka fakulu mimma amsakna alaikum waskuru smallahi alaih ko a cikin ma'ida wato ku ci abinda su wa'annan dabbobi masu farauta din suka kama muku wato kuma ku ambaci sunan Allah a kai saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya wa maharba abinda za su yi kullum kenan sai an faɗi sunan Allah to saboda haka idan a lissafin yanka maganan faɗin sunan Allah wato shine za a Allah ya ce za a yi to kaga ba wani tawili da za a ɗauka a cikin wannan aya ka ce in ka bar sunan Allah ɗin matsala ba ta faru ba tunda ubangijin ne ya ce fakulumin ma zuki rasmullahi alaihi abinda aka ambaci sunan Allah a kai to shi kenan to ku ci wannan in kun yi imani da ayoyin Allah ta saboda haka wannan shine kaɗan daga cikin bayanin abinda wato ake nufi da yanka da kuma wato abin da za a ci idan aka aka yanka to saboda haka anan mutanenmu za a yi maganan yanka idan namiji ya yanka ne ko kuma idan mace ce ta yanka mutanenmu sai su ɗauka cewa idan mace ta yanka wato ba za a ci ba ai haka mutane suke ɗauka ko to babu karatu a wannan shi ubangiji abinda ya ce fakulu mimma zukira smullahi alaihi ku ci abinda aka ambaci sunan Allah a kansa saboda haka idan mace ta zo ta ambaci sunan Allah ɗin ta yanka dama shi ne halaccin to sai a ci saboda haka ba za ka ce wannan rago hajiya wance ce fata yanka fa yawwa to to ba za a ba za a ba za a abin nan ba za a ce ai hajiya wani ce ta yanka saboda haka ba za a ci ba to saboda haka abinda Allah yake magana akan cewa a yanka watan dabba kafin nan a ci za ku lura shi ubangiji yanda yayi halitta duk da take da ainihin jini magudani to yawancin cututtuka wato a jikin dabba suna cikin jinin ne saboda haka Allah yake cewa to kafin ku ci dabbar to ku fitar da wannan jinin da yake tattare da ƙwayoyin cuta din a zubar da wannan jinin gaba ɗaya sai ya zama na dabbar ba abin da ya rake a jikinta sai nama saboda haka abin da ake tsammanin kuma yana da matsala a jinin to shi kuma ya riga ya fita ƙasa saboda haka neman aka haramta wannan jinin kamar yadda za mu gani a nan gaba saboda haka dabbobin da duk Allah ya ba da dama a ci idan aka yanka su wannan jinin ya kwaranya to shi kenan an sami halaccinsu a shari'a sannan kuma an sami ingancinsu a kiwon lafiya mun fahimci wannan to ɗaya daga cikin abin da Allah ya sa kuma ya ce ba za a ci alhanzir ba shi ba za a ci alhanzir ba saboda shi in koda an yanka shi wannan jinin ya kwaranya wannan abin da ake ƙi na cututtuka ɗin a cikin naman wannan aladen alhanzir ɗin to har yanzu yana eh to da ake karanta ayoyin alƙur'ani wa'anda ba musulmi ba suka ce su ba su yadda ba su ba su yadda ba wannan abu wato sai an yi gwaji saboda haka sai aka ɗauko sai aka ɗauko naman naman saniya sai aka ɗauko naman alade to shikenan sai aka girka guda biyu to da yake harka ce ta technology ana bincike kwayoyin cuta da suke cikin wannan nama da kwayoyin cutan da suke cikin wannan nama kafin a dora to shikenan aka dora kowanne ne an san lokacin da zai yi a ce wannan naman yayi ko kun san wata tukunya da ake kiranta wai wannan na manta sunan wata tukunya idan aka sa mata abinci za a dafa to in aka rufe to da kaji ta yi fit to abincin ya nuna na manta sunan abin nan din ana sai da irin wa'annan tukanan na musamman ba ku tuna sunan ba yawwa to saboda haka irin wannan sai aka kawo irin wannan wa'annan tukwanan aka sa naman saniya aka sa naman alhanzir to shikenan wannan lokacin da aka da aka iba na nunan wannan nama na saniya ya feso akan ya nuna na alade ya feso akan ya nuna to shikenan sai aka ciro su shikenan sai aka duba wato a ainihin madubin ilimi sai aka ga ƙwayoyin cuta a naman saniya sun mutu aka sake duba na alhanzir aka sake ganin cewa wannan ƙwayoyin cutar da suke cikin naman ba su mutu ba aka sake ɗora wannan naman aka sake ba da lokaci ya tafi ya tafi ya tafi ya sake harbawa aka sake gudawa aka ga wa'annan ƙwayoyin cutan har yanzu suna nan ba su mutu ba suka ce to lallai wato sun yadda da likitancin Allah yawo sun yadda da likitancin Allah ashe baban za ba Allah ya ce kar a ci naman alhanzir gashi ƙwayoyin cuta a naman saniya sun mutu amma na alade ba su mutu ba to saboda haka ya sa Allah ya haramta ainihin wannan aka ce maka idan aka fitar da addamul masfuhu shikenan dabba ta tsarkaka za a iya ci babu wata matsala saboda haka anan mai yin mu'amala da nama ko wanda yake sana'ar nama idan dabba ba an yanka ta bane aka fede ta to shikenan da an kawo nama wanda ya san nama zai iya bambanta tsakanin naman da aka yanka da naman da ba a yanka ba saboda me duk naman da ba a zubar masa da wannan jinin ba to jinin zai komo jikin dabban sai naman ya yi jajazir eh wanda aka yanka kuma sai naman ya fito a namansa masu sana'ar nama da nake maganan nan su sun san komai sun san wannan lissafi saboda haka idan ka je kasuwa ma za ka sayi nama ka ga nama ya yi wani jajazir dokar ka saya ana ganin wannan dabbar ba a yanka ta ba amma in an yanka ta an zubar da wannan jinin to ba za ka ga naman ya yi wannan jajazir ɗin ba saboda haka yawaici kake ganin nama da ake ebowa wato daga rugage daga rigage ana kawo shi jajazir mahauta suna sai da shi da ka san karatun yanka in ka duba kawai to ba za ka sai wannan ba ta saboda haka cikin hikimomin da Allah ya zayyana a cikin shari'arsa wato haka Allah ya tsara abu to saboda haka za mu ji abinda Allah zai faɗa a gaba akan maganan ainihin abinda ya kamata za a ci da abin da bai kamata a ci ba saboda haka wa malakum Allah ta akulu wa malakum Allah ta akulu min ma zikiru sumullahi alaihi wa qad fassala lakum wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma urtum ilayhi wa inna katiran la yudilluna bi awaihim bi ghairi ilm إن ربك هو أعلم بالمعتدين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah yana cewa wa malakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilayhi aka ce to fama lakum me damuwarku ko kuma me zai sa an la ta'kulu ba za ku ci bin ma zikira smullahi alaihi ba wato abinda aka ambaci sunan Allah a kansa ba alhali shi ubangiji wa qad fassala lakum ma hurrima alaikum ya riga ya ɗaiɗaita muku ya yi muku bayani dalla-dalla mahurrima alaikum wato abin da ya haramta muku saboda haka aka ce muku wato abin da aka haramta muku ɗin nan an yi jerinsu za mu kawo su aka ce maka illa makurirtum ilai sai wanda tilasta kama watan za ku iya cin wannan to sai wannan saboda haka wa inna kasiran layudilluna ko layudilluna ko layadilluna kowanne zai layudilluna amma a kira'ar jumhur wato da rufu'ar wannan yadin wasu kuma suna karantawa layadilluna yawa layadilluna suna bata layudilluna kuma suna batarwa yawa la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm wato suna batar da mutane bi ahwa'ihim da soye-soyen zukatansu bighairi ilmin ba tare da ilimi ba saboda haka inna rabbaka wato sani ubangijinka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamu bil mu'tadin wato shi yafi sanin wa'anda suke keta haddi ko kuma suke wuce iyakar ubangiji akan abinda wato Allah ya haramta Allah ya riga ya ce maka wato waqad fassala lakum ma harrama alaikum to a wannan tafsilin da Allah ya magana wato a can gaba ayoyi na gaba a cikin wannan sura wato wacce take ita ce ta farko wato da ta sauka a ainihin makka Allah yana cewa la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw la aw aw aw lahama khinzirin fa innahu rijis aw fisqan uhilla bihi li ghayri Allah faman ittara ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim to wannan ita ce aya da ta sauka ta baka tafsili shine waqad fassala lakum din yanzu ita wannan ayar ita za ta gwada maka tafsilin da Allah ya yi shi yasa shi Qur'ani fassara kansa da kansa yake ba ma sai ka wani wahala ba yawa to saboda haka wato waqad fassala lakum aka ce maka la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ban sami abin haramtawa ba a cikin abin da Allah ya aiko min da shi na dabbobin da za a ci wato illa an ya kuna maitata sai dai ya zama ainihin dabba matacciya hadari ne? hadari ne? to to ba za mu sauka ba muku to illa an ya kuna maitatan sai ya zama matacciyar dabba wato a ciki matacciyar dabba abinda aka fitar a ciki abinda aka fitar a ciki a shari'a sai dab sai dabbobin cikin ruwa dabbobin cikin ruwa da rayayye da matacce duka wannan halal ne yawa za ka sami kifi ya riga ya mutu a cikin ruwa ruwa yana haka da shi sai ka kama abun ka kaci yawa ban da shi saboda haka a cikin istisna'i da aka yi illa an ya kuna maitata da shi kenan audaman masfuhan ko kuma jini wanda ike kwaranya lokacin da ake yin yanka to wannan shi ma an nuna maka cewa ban da shi to idan ka je yanzu ƙasashen watan gabashin najeriya ko yammaci a wasu wurare idan za a yanka bujimi to shi kenan sai a zo a tari jinin a tari jinin a kwano ko a kwangiri shi wannan jinin ba za a zubar da shi ba jim kaɗan zai kwanta ya kame kansa yi kyau kama wani kindirmo to saboda haka sai a zo a yi ta yayyanka shi ana soyawa alaji koya aka ne yawwa yawwa to shikenan to kaga mu musulmi mu musulmi an haramta mana mu ci wannan jinin ya haramta domin shine din Allah yace mu zubar saboda mu sami lafiyar nama saboda haka wannan din ba za a ci ba amma su wa'annan da ba su ba addinin musulunci suke yi ba taron jinin ake yi sai a soya shi in baka mai da hankali ba kai ma za ka ɗan taɓa ba eh domin kawai za a soya shi sai in gaya maka iya ji magi eh kawai shi kenan sai ga ana ana sayarwa ya zama kusa da baki yawwa to kaga su haka to saboda haka Allah ya ce to wannan an haramta shi illa an ya kuna daman masuhan to kuma aulaha khinzirin ko kuma wato nama na alhanzir alhanzir ko na gida ko na daji wannan duka an haramta su wa'annan duka fa innahu rijisun wannan Allah ya ce to najasa ce su kan wa'annan dukansu to kaji yanda alqur'ani ya kira abu fa innahu rijisun bai ce wa innahum ba bai ce kuma fa innaha ba to wai kowane ɗaya daga cikin su rijisun yawa fa innahu rijisun kowane ɗaya daga cikin su rijisun najasa ce yawa to ko kuma au fiskan uhilla bihi li ghairi llahi ko kuma ainihin wani abu wato na fasikanci ko kuma na fita ta farkin addini uhilla bihi li ghairi llahi da aka halatta shi ba tare da ambaton sunan Allah ba aka zo aka yanka na gumaka wato da su masu bautawa gumakan sukan zo su yi yanke-yanke a ainihin gumakansu suna roƙon Allah akan kaza suna roƙon Allah akan kaza za su zo su yanka akan gumakansu to saboda haka shine aufiska wato fasaka wato wani abu da aka yi da ya fita aw fiskan ko kuma wani abu na fasikanci ko kuma na fita addini uhilla bihi li ghairi llahi wa uhilla li ghairi llahi bihi da aka ainihin halatta wato wannan din ba domin Allah ba amma a wannan aka ce wa man yutura ghaira baghin wala adin duk wanda laruri ya kama shi ghaira baghin wato ba ainihin mai neman ya yi bagayo ba ne ya yi zamba a ciki yawwa ya yi zamba a ciki to shi kenan misali ka zo yanzu kana da farau kana da karnukan farauta ko kana da karnukan farauta to shi kenan sai ka ce bismillah allahu akbar cin shi kenan sai suka fari sai suka hari saniyar wani suka hari saniyar wani suka kaya suka kada ita suka kashe ina za ta eh to ai kuma gashi nan na ma faɗi sunan Allah eh a lokacin da na saki ka to to to saniyar ka ce ka saka ka ka ka faɗi sunan Allah akan kayan mutane to saboda haka kaga bai zama bai zama a ainihin laruri ba amma idan kuna tafiya ne shikenan yunwa ta kama ka baka samu kai farauta mai kyau ba ba ka da ainihin guzuri tattare da kai wanda wato zaka ci shikenan sai ku kuka sami barewa ta riga ta gaza shikenan anan sai ka sai ka fede barewan nan ka dauki cinyoyi saura ka bar makarnukanka su ma su taba kai ka gasa ku ci sai ku yi gaba shine illa matsurintum ilaihi din wa man tura ghaira bari wanda ba yana son yayi laifi bane eh in ya hada da haƙin wani to ka shiga wato shiga ta laifi akan wannan wala adin kuma ba wai kai abun dan kai wani ta'adda bane to saboda haka to abin nan fa inna rabbaka ghafurur rahim wannan ubangijinka wato mai gafara ne rahimun kuma mai jinkai to shi kenan a ƙarshen wannan sai Allah yake magana akan cewa hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal mukhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala subu illa ma zakaitu wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlami zalikun fiskun alyawma ya isan lazina kafaru fi dinikum fala takshawu wa kshawni alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan faman yutra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim saboda haka kaga shi ubangiji ya sake gwada maka domin abin da ya sa waccan aya a makka ta sauka wannan kuma kusan ƙarshen ayar da ta sauka ne a cikin alƙur'anin maɗin gurungun wato ƙarashen bayanin abin nan waƙar fassala lakum ma harrama alaikum ɗin kenan wannan ayoyin su ne za su ba ka labari saboda haka hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku ainihin matacciyar dabba hurrimat alaikum matatu waddamu wato wancan illa an yakuna daman masfuhan a wancan aya to nan kuma aka ce maka hurrimat alaikum maitatu waddamu wa lamul khinzir wato da jini mai kwaranyan nan da ka ainihin naman alhanzir saboda haka wannan an haramta maka to ƙari kuma wato walmun khaniqat dabbar da ta zo ta shaƙe wato tana ɗaure ne ta shaƙe har ta mutu kuka zo kuka tarar ta mutu a shaƙe to wannan ba za a ci ba to haka nan almauquzatu wacce aka zo aka jefe ta da wani abu mai nauyi ta faɗi daga faɗuwan nan bata shura ba shikenan sai ta mutu to wannan ba za a ci ba wal mutaraddiyatu da dabba da ta diro daga kan dutse misali tana dirakar ta iso ƙasa kim shikenan wato wannan dirar ta sa ta mutu to shikenan to ba za a ci ba wannan tsihatu wacce yan wato suna fada ne dabbobi guda biyu ɗaya ta soki ɗaya da ƙaho ta farɗe tumbin wannan ɗaya dabba to shi kenan aka zubar da ainihin kayan cikinta to shi kenan ta mutu da haka to shi kenan wannan ma ba za a ci ba sai aka ce maka wato illa ma zakaitu sai abinda kuka same shi da rai wa ma akala subu da abinda ainihin namun daji suka zo kayya kutare kutare dabbobin daji irin su zakuna haka da su kirkeci su damisu da sauransu sai suka zo suka farma wannan dabban shikenan wannan ya ce za ta nan wannan ya ce za ta nan wannan ya ce za ta nan to shikenan suka cinye dabba ka to shikenan aka zo aka tarar ga sauran nama wato amma dama ba a yanka ba saboda haka wannan ma ba za a ci ba saboda haka illa ma zakaitu sai dai abin da kuka riske shi da ransa wato kuka yanka to wannan za a ci to a wannan yankan shi ma akwai sharaɗi yadda za a yi a ci ko kuma yadda ba za a ci ba idan ka zo ka tarar da wanda ta shaƙe ɗin ko ci aka yi jefe ta ko ci ta biro ko ci aka yi mata ƙaho ko ci dabbobi suka far mata ya zama na cewa ka sami mafi yawan dabban idan da an bari su wa'annan namun dajin ba su ƙarasa ta ba in aka yi mata jinya aka kai ta bitinari za ta warke ta tashi to shi kenan a wannan lokacin in ka zo kai yanka to sai a ci wannan dabban wannan ma wacce ta shaƙe ɗin to in ka zo kafin ta galabaita ka zo ka yanka za a ci wannan ma mai gangarowar daga sama da wacce aka yi mata ƙaho duk wannan in an same su a cikin hayyacinsu yankan ne ya ƙarasa su amma da sharaɗi idan aka yi yanka to sai kaga ta shura haka yawwa in kaga dabba an yanka ta ta yi haka da kafarta to yankan ne ya kashe ta amma idan ka zo ka yanka dabban shiru to yawwa to shi kenan to to to to to ba za a ci ba yawwa domin ta yani mutuwa akai to saboda haka ba za a abin nan ba saboda haka wa ma zubiha ala nusubi da abin da aka yanka wato akan abubuwan da suka shafi ainihin ainihin gumaka da ko kuma abin da aka yanka akan rantsuwa wato na wani abu su larabawa da suna da ɗabi'a cewa wato idan idan na yi abu kaza to wato zan yanka raƙumi kaza to sai bai yin ba kaga raƙuma zai yanka wa'annan ko to shine yanzu kwatankwacin wannan da ake yi a zamanin yanzu akwai wani abu da ake kira betik ya wanda mai ake kira betik yawa caca ko yawa to duk wani yanka da aka yi akan caca to ba za a ci ba wato munan sannu a hankali fa munan ma ana koya mana caca yawa ina akwai wai najabet ko da wane ne yawa da najabet da wane ne eh to to to shikenan ana nan duka wa'annan kamfanonin caca ne to shikenan a ce to in dai ka ci yawanci kafin abin ya shafi ɗan ƙwallo idan yau chelsea suka buga ƙwallo da liverpool inda aka ci 2-1 to zan yanka abin nan bujiminsa to shi kenan to wannan yankan wato alan nusubi ne a kan betin to ba za a ci ba yawa ba a lissafin allah ba ne yawa in ko wato akan gumaka ne to ba za a ci ba to haka wa an tastaqsimu bil azlami din shine ma ainihin bitin din wato shikenan idan aka zo za a tara kuɗi ba da yawa caca ake yi da abun kuɗaɗe masu yawan gaske ma to shikenan su da wato tsinke ake sakawa gwargwadon yawan mutanen sai a tsinko tsinke kamar guda ko goma ka kawo tsinkenka sai ka aje kudi wannan ma in ya kawo nasa tsinken sai a aje a kawo sai a haɗa ainihin tsinkuna to wanda ya ci ɗin nasa zai fito tsinkensa yana da ainihin tsawo za a saka ainihin sauran duka gajajjeru gajajjeru to sai ɗayan sai a tsawaita shi yawa to wanda ya ɗauki mai tsawon to shi ya ci yawa to mu a yara a ɗabi'ar al'adun fulani kuma wato ana yin wannan azlamu ɗin amma ta hanyar wasannin yara ne kuma fa daga can aka ɗauko lissafin daga can yara suna zaune suna yin wasa to shi kenan sai a ce maka ɗaya ya sake tusa to sai a tashi ana binciken wayayi wayayi to shikenan sai yara su ma wannan azlamu din za su sai su tsin sai su kakkaryo tsinkuna a karya a karya a karya a daidaita waɗannan ɗaya kuma yawa ɗaya kuma sai a yi shi mai tsawo to shikenan to wai kowa a yaran kowa ya zara to shikenan ka kuskura ka zari mai tsawon to kai ne kai ne kai tusa yawwa sai jibga yawwa sai yara abin da sai ta jibgaka da ce shi ne kyautar dama kai kai wai ba wanda zai abin nan wanda ya zari mai tsawon shi ne to saboda haka a abubuwan da aka yi yanka da irin wa'annan abubuwan na gumaka ko na lissafin caca to shi kenan wa'annan abubuwa duka waton ba za a ci ba saboda haka a abubuwan da da aka yi wato a jahiliya al-yawma ya'izal ladzina kafaru fi dinikum daga yau daga kan wannan aya wanda suka kafircewa Allah sun ebi hasu a cikin wannan addinin ku ba abinda za a sake wato a nasa muku a cikin addinin ku wa qad fassala lakum ma harrama alaykum saboda haka Allah ya yi muku bayani dalla dalla abinda ya haramta muku wala takhshawhum wakhshawni ubangiji yace kada ku ji tsoron kowa ku ji tsoro na ne kadai domin kuwa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na gama muku addinin ku na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina na yarje muku addinin musulunci ya zama shine addinin ku famani turra fi mahmasatin duk wanda kuma laruri ya same shi a cikin halin yunwa to shikenan to shikenan amma ghaira mutajanifin bi ismi wato ba wanda yake son ya zunkuda kansa ko ya tura kansa a cikin yin laifi ba to shikenan fa inna allaha ghafurur rahim wato ubangiji wato mai gafara ne kuma mai jin kai ne saboda haka shine Allah yake cewa wa malakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alayhi wa qad fasala lakum ma harrama alaykum saboda haka illa ma turirtum ilayhi din to saboda haka wa inna kaseeran sani da yawa wato la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmi wato suna batar da mutane ko su din kansu suna bata ba tare da ilimi ba saboda haka inna rabbaka inna rabbaka huwa alam bil mutadin wato ubangijinka shi yafi sanin wa'anda suka wuce haddi a abin da Allah ya ajiye cewa kar a yi dinnan to suke yinsa suke wuce gona da iya to saboda haka wannan shine ainihin maganan wato karatun yanka da abubuwan yanka da yanda ake yin yanka da fatan mun fahimta yawwa da saboda haka gashi kuma Allah yana ba mu ruwa ko to lokacin yayi eh to sai mu sai mu to abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure wajen faɗi ubangiji Allah ya gafarta mana wanda Allah zai yanta cikin wannan wata ubangiji Allah ya sada Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya